الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد آه كتاب القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية هو لا مالم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى wannan kuma shine majalisi na sha takwas a cikin wannan littafi mun karanta wasu baitika da malam kita walaisa wajibun bila qtidari wala muharramun ma'attirari to za mu tashi baiti na goma sha bakwai inda malam kita fali zalika qultu wa kullu mahdhu akai nan ne ko yawa yake ta wa kullu mahdhurin ma'a darura bi qadri ma تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين وسوى لك وكل محظور dukkan abin da aka haramta duk wani abu da shari'a ta haramta ma'ab darurati idan ya ci karo da larura to shari'a ta kan ɗan ɗaga ƙafa ta ba da wa mutum dama ya aikata amma bi kadari ma ta hata jihun darura gwargwadon abin da darura take bukata an haramta cin mushi ko ƙorrimat alaikumu almaita an haramta cin mushi sai mutum ya waye gari a cikin halin tafiya guzurinsa ya yanke a cikin daji ba alamar riskar gari kusa kuma ya fara shiga wani yanayi na galabaita yana tsoron kar a kai munzalin da zai fita daga hayyacinsa kuma ba kowa yana wannan yanayin kawai sai ga dabba mushi a mace to yanzu suka ce ya halatta ya ci ya tsaya yanki wannan dabbar ya gasa namanta duk da mushe ya ci amma gwargwadon bukatar yanzu bukatarsa in ya dan samu ya ci tsoka uku ko hudu ko biyar zai iya samun kuzarin da zai ci gaba da tafiya ya karasa gari na ba ta gane idan mutum ya shaƙe ya makare aka rasa abin da za a bashi ya gusar da wannan makara din babu ruwa kwata-kwata a kusa kuma gashi ya makare kuma ana ganin ya fara fita daga hayyacinsa aka rasa komai na ruwa da za a bashi sai a ga kwalbar giya to suka ce wannan darura ce sai a bashi amma ya kurba gwargwadon yadda in ya kurba sai wannan makara ta wuce shi ke ba kuma kama ta zai sai ya je ƙarshen kwalba ba na ba ta gane shine abin da ake shine abin da baitin yake nufi wa kullu ma'azuri kaji shari'ar musulunci ta san akwai halin da mutum yake shiga na matsananciyar bukata na matsi na darura to shi za an ce kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne to duk waɗannan abubuwan da aka haramta ma'abbarurati idan suka haɗu da matsi suka haɗu da larura wato in aka ce barura shine abin da mutum zai iya ransa zai iya salwanta ko wata gaba tasa ta salwanta ina ba ta gane to wannan barura in ta haɗu ga kuma haramci to sai a ɗage masa haramcin amma ɗagewar bi kadari gwargwadon mata hata ta darura abinda ita larurar da ta sa shi zai aikata haramun ɗin gwargwadon abinda darura take bukata kenan kar mutum ya shiga cikin rumfar darura ko ya shiga karkashin lemar darura kawai ya ta magana ce ai larura ce ai larura ce kamar yadda zai halin da muke ciki to ai larura ce ma mutum a wannan lokacin ai kaza kaza kaza ai larura ce a'a ita larura a ma'auninka ta bambanta da larura a ma'aunin shari'a shi yasa ke gaya maka barurar da za ta sa mutum Allah ya haramta abu ya je ya aikata wannan abu kuma bai laifi ba to irin darura ce da dukiya za ta iya salwanta ko rai zai iya salwanta ko wani abu mai kama da haka to a wannan sai mutum ya aikata wannan abun duk da haramun ne na gwargwadon bukatar darura in darura ta kau kuma haramcin sai ya sake dawo watur zaul ahkamu sai wala yace hukunce hukunce duk da ka sani ana mayar da su ne lil yaqini zuwa ga tabbas yaqini fala yuzilu shakku ko kwanto baya gusar da lil yaqini ya gusar da yaqini ƙa'ida shi ne idan yaƙini ya tabbata, to sai dai yaƙini kuma ya tun ya kawar da shi, amma kokwanto baya gusar da yaƙini. A mu shiga cikin misalin da malam zai bamu, yanzu misali, dukkaninmu a nan da muke zaune mun yi sallar magariba. Kuma ba wanda yake kokwanton ya yi alwala da zai magariba. ma'ana kowa yana da yaƙini a nan ya yi magariba kuma sai da ya alwala ya yi magariba sai muka zo za mu yi isha sai kake kokwantar shin ta warware ko ba ta warware ba yanzu warwarewar shine ita ce shakka ko ita ce yaƙini yanzu alwalarka ko warwarewarta wanne ne shakka yanzu ba ka kokwanto ka yi alwala da za ka yi magariba to sai muka zo za mu yi isha sai kake kokwantar ta warware tana nan asali tana shi ne abin da wannan baitin yake magana an gane ko sai kake kokwancan to ni dai na tsakko buta na aji shin na yi alwalan nan ko kawai tashi ne na bar buta ban yi alwala ba asali shi ne baka yi alwala ba an gane ko yanzu shakkar akan kayan alwala ne amma ya ƙini shi ne ba ka da alwala ko kuma zanci misalin idan kuma ka riga ka yi alwalar sai ka ce kokwanton tana nan ko ba ta nan ta warware ko bata warware ba asali shi ne tana nan domin alwalar ta ka ya ƙini ce yanzu warwarewar alwalar ita kake shakka to sai kuma ita shakka ba ta iya yin aran gama da yaƙini shakka ba ta iya cin karo ta ture yaƙini sai dai yaƙini ya ture shakka ko kuma yaƙini ya ture yaƙini yanzu misali kana yin sallan magariba da alwala yaƙini ne kayi alwala kai sallan magariba kuma kai ka tabbatar bayan kayi sallan magariba ka shiga ban daki yanzu ko kwanto kake akan alwala ba ka da alwala ko kana da yaƙini yanzu kaga yaƙini ne ya kawar da yaƙini wannan yayi shine ma'ana watur daula haka ba wai alwala kawai ba duk hukunce hukunce suna komawa ne zuwa ga yaqini shakka ba ta gusar da yaqini fala yazidu ala to karashin baitin can da muka karanta yake cewa fala yazidu kenan idan mutum larura ta sa ya aikata haramu to fala yazidu ba fa zai kara ba alama ta hataju ilaihi darura akan abin da larura take bukata bal iza zalat ad-daruratu bal ma idan wannan larura ta kau wajabal kaffu anil baqi wajibi ne ya kame daga ragowa an gane ko misali da yayi guzuri da da da, da mushe yana tafiya yana ci yana tafiya yana ci yana tafiya yana ci kawai naman mushen bai kare ba sai gashi ya zo cikin gari tun da ya zo gari yanzu ba zai ce to ai tun da naman mushen nan na zo bakin gari barin karasa cinye shi ba yanzu larura ta kau tunda yanzu ga ka shigo gari kaga za ka samu abinci a cikin gari to sai ka jefar da wannan ragowar musha ba za ka karasa shi ba fa ya akulu min almaitati da haka mutum zai iya cin naman mushe wa nahwiha ko makamancin naman mushe kamar naman alade ko wani abu haka bi kadari ma yuzilu darura gwargwadon abin da zai kusan masa da larura baitin da muka yi na maganar shakka da yaƙini sai cewa ma'ana haza ma'anar wannan baiti annal insana shi mutum idza ta haqqaqa shay'an idan ya tabbatar da abu thumma shakka mutum ya tabbatar da abu thumma shakka sannan sai kuma yayi kokonto akan wannan abu hal zala zalika shakku al muhaqqaqu amla shin wannan kokwantan ta gusar da wancan abin da yake da tabbas a kansa ko kuma bata gusar da shi ba al'asulu asali baqa'u al-muhaqqaqu wato tabbata da kuma wanzuwar wannan abin da aka mutum yake da yaƙini yake da tabbas a kansa fa yabqa al'amru ala ma kana muhaqqaqan al'amarin zai ci gaba da tafiya akan yanda yake bisa yaƙini da tabbas an gane ko da aka za ga da yawa mutane in an zo sallah wallahi ni ko kwanto nake ko ina da alwala ko kawai sai kuma mutum ya dauki buta ya sake alwala asali shine in dai ka tabbatar kayi sai kuma kake kokonto akan warwarewarta to asali ba ta warware tana saboda yin alwalar ta ka yaƙini warwarewar alwalar ta ka shakka ce to ita kuma shakka ba ta iya gusar da yaƙini sai ya ba da misali ce falau shakka da mutum zai kokonto fimra ake game da wata mace sai ke kokonton hal ta zawwaja ha wai shi ya auri wannan matar kuwa lam yakun wata'uha an gane ko istishaban li hukumin tahrim sai yake kokonto hal tazawwajaha shin ya aure ta lam yakun lahu wata'uha to baya halatta ya sadu da ita ga mata amma sai yake kokonton hanya wai an daura mana auren ma kuwa a tutun ne yana kokonton ya ha aure ta ko bai aure ta ba asali ne bai aure ta ba shine asali to yanzu ba zai zo akan wannan shakkar kuma yace bari ya sadu da ita ba tunda dai shi dai yana da zai kwantar dai shi dai ya san kamar an tara mutane sun yi magana kamar an ce an daura ko kuma ko ba daura ba ne to akan akan wannan an daura ba daura din ba asali shine ba daura ba da kare gangancin kusantar istishaban li hukumin ta'arim sabida ya kubutar da kansa saboda hukuncin can na haramci domin asali haramcin ne a kansa domin asali ba matarsa bace waka zalau shakka haka da mutum zai kokonto hal tsallaka zaujatahu amla shin wai ya saki matan nan ya dai san sun yi hayaniya ya san sun yi fada amma shin ya sake ta ko bai sake ta ba asali shine me bai sake ta ba an fahimta lam tu tsallaka asali shi ne ba sake ta ba har sai ya tuno da yaƙinin tunda yanzu a aurenta baya shakka ya san yanzu matarsa ce yaƙina to kuma kokonto ai ba zai war ba zai kashe mata aure ba an gane ko shine ka'idar al-yaqinu la yazulu bi shakk ka'idar da malamai suka saki na al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya gushewa saboda shakka yanzu matan nan ba shakka yake ba yana da yakinin ya aure to yanzu kuma sai ke kokwanton ya sake ta ko bai sake ta ba asali bai sake ta walahu an ya ha kuma zai iya ci gaba da saduwa da wannan matar istishaban linnika saboda sanin cewa ya aure ta a da farko wa kaza law shakka fil hadathi haka da zai kokwanto akan warwarewar alwala ba da ta yakuni tsahara bayan ya tabbatar da yayi alwala au aka su ko kuma aka sun haka ya san ba shi da alwala sai yake hukuntan yayi ko bai ba ina fata an gane yawa to shi ma wannan asalin zai koma kamar yadda na bada misali da farko wannan ya riga yayi alwalan ya sani akan tana nan ko ba ta nan yake kokonto to sai aka ce asali tana shi kuma wannan asali bai alwala akan yin alwalan ma yake kokwantar shin ya yi alwala ko bai ba akwai bambanci akan wancan shi ya san ya yi alwalan shin ta warware ko bata warware ba to shi wanda ya yi alwalar amma yana kokwantar ta warware ko bata warware ba bata warware ba tana shi kuma wanda yake kokwanta akan shin ya ma yi alwala ko bai ba bai yi ba shi ne asali kawai dauki buta ya alwala aw shakka fi adadin raka'at ko kuma mutum ya kokwanto a cikin adadin raka'o'i sai mutum yake kokwantan raka'an nan wai ta uku ce ko ta biyu asali ta nawa ce ta biyu ce akan wace yake shakka kanta uku an gane ko awu dawa ko kuma dawafi mutum yana dawafi sau nawa ake dawafi yana cikin yi sai zama confused wannan zagayen da yake wai na bakwai din ne ko na shida asali na nawa ne na shida akan nawa nawa yake kokonto to sai je fata na bakwai sai sake kewaya aw sa'i ko kuma sa'i shi ma bakwai ake yi yana cikin yi shi ma sai ya rikice shin wai wannan da da yake na uku ne ko na biyu to shi ma sai ya gina shi akan na biyu domin shakkar tana kan na uku sai ya jefar da wannan shakkar awar rami haka ko jifa jifan shaitan shi ma bakwai ake to shi ma da yayi guda yayi kawai sai ke hukuntan biyar ne wannan ko na shida ne shi ma dai da hukuncin iri ɗaya ne sai ya gina akan biyar sai ya jefar da wancan shakkar au nahawihi ko wa nahawihi da makamancin haka wala taktasu hadhihi alqa'idati bil fiqh wannan ka'idar fa da malamai suka ba fada bata kadaita bata keɓanta da iya mas'alar fiqh ba kawai bal al aslu fi kulli hadithin bal ma asalin wannan mas'ala fi kulli hadithin adamu a cikin dukkan wani abu da zai faru to adamu rashin faruwarsa shine asali an gane ko hatta yuta haƙaƙa har sai an tabbatar duk wani abu da zai faru to asali shine bai faru ba har sai in an sami yaƙinin ya faru sai a gina hukunci akan faruwarsa kama na ƙulu kamar yadda muka ce al'asulu asali intifa'ul hukumi wato koruwar hukunci anil mukallafina daga mukallafai asali shine koruwar hukunci ko hukunce-hukunce anil mukallafi ne daga waɗanda aka ɗora musu takalifanci hatta ya ciya ma ya dullu ala khilafi zalika har sai abin da zai nuna kishiyar haka ya zo an gane ko duk wani hukunci asali babu shi a kanka asali duk wani hukunci babu shi a kanka sai abin da dalili ya zo ya tabbatar da cewa an ɗora ma kaza to yanzu shine shi yasa za a ga in mutum yana yaro ba wajabta mai sallah kaga ta kalifancin sallah daga baya yake zuwa ta kalifancin azumi daga baya yake zuwa amma asali lokacin da dan adam yana abin nan ba ta kalifanci a kansa ba wani hukunci a kansa shi yasa in yi azumi aka ce sai dai a ba shi horo in ya je aikin hajji ma aka ce iyayensa za a ba ladan saboda ba ta kalifanci a kansa ba wani hukunci a kansa da haka ba za kuma ka rataya masa hukunci ba har sai da dalilin da ya rataya masa hukunci والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ثم لن زي باك وتقاعدة أصل اللفظة أصلي أتكل لفظي أنها للحقيقة دون لفظي نا حقيقة sai an samu wani dalili da ya nuna majazi ne asalin duk wani lafazi hakika ne an gane ko yawa yanzu can Allah da ta Allah ta'ala ce was'alil qaryata allati kunna biya wal 'ira allati aqbalna biya was'alil qarya was'alil qarya haka Allah yake a tambaye alqaryar sai suka ce kaga nan ahla qarya ake nufi a tambayi mutanen alqaryar amma sai Allah ce was'alil qarya to yanzu ka tashi fassara ya ka fassara shi alal hakika asalin lafazi hakika ne sai an samu wani dalili da ya nuna ba a kan hakika yake ba na ba ta gane yanzu sai aka ce a ai a sama ya zo kenan asalin lafazin kenan a sama ya zo sai in kuna da wani istilahi da wani kalma da in kuka ce mutum a sama ya zo kuna nufin kaza amma asali za a ɗauke shi a saman ya zo yanzu mutum ya in mutum ya take ba sai ra'ayi a sama yake ba a sama yake shi sa suka ce al alfaz asalin lafuzza gaba ɗayan su alal hakika ana gina su ne akan hakika har sai in akasin haka ya bayyana wa fil awamir anna halil wujub sannan duk wani umarni da Allah ya bayar ma'ana kenan Allah ya faɗi wani lafazi kakkai tawilinsa yanda yake lafazin nan haka yake a hakika in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma lafazinta haka yake a hakika sai in an samu wani dalili da ya zo da wata ma'anar ba ta hakika din sannan asali in umarni ya zo daga Allah ko daga manzon sa wannan umarnin wajibi shine asali kuma ma duk umarni wajibi ne yanzu nace kawo mu ruwa ba za ka yi zaman ka banci a na ce kawo mu ruwa ka ce a ai na ɗauka wai ba lalle ba asalin umarni menene lallai ne har sai wani dalili ya nuna cewa misali na ce in ka samu dama dalla in ka samu dama to yanzu wannan in ka samu dama din ka yi min kaza yana nuna cewa wajibi ne wannan umarnin ko musahabi ne amma in ban sa in ka samu dama ba na ce je ka yi min kaza to asalin umarni wajibi ne da hakan Allah ya ce ku yi kaza aqimu salata wa atu zakata to asalin umarni wajibi ne wafin nawahi a cikin hani kuma asalin hani an na hada tarim haramun ne in Allah ya ce ya hana kaza to ba za a ce a toki da ka sani ko makaruhi Allah yake nufi ko annabi ya hana abu kaza ka ce to ka sani ko makaruhi ne a'a asalin hani daga Allah ko daga manzansa haramun ne yanzu ka ce wa ɗanka kar in ƙara ganin ka da wani wannan hanin da kai masa na haramun ne ba za ka kuma ganin sa kace kai ban ce kan ƙara ganin ka da wannan kace a to ai abba na ɗauka ko kawai dai hani ne na ba na wajibi ba na ba na ba na haramu ba haramta mun kai ba gaba saboda haka asalin hani na me na haramci al aslu baqa'ul umum hatta yutahaqqaqu mukhassisin ko ko hatta yatahaqqaqu mukhassisin asali al umum in Allah ya ce duka to duka sai an samu abin da ya tabbatar da ba duka ba an gane ko sai an samu dalilin da ya tabbatar da ba duka ba yanzu da Allah ce wa'iza halaltun fasadu wa'iza halaltun in kun gama aikin haji fasadu ku tafi farauta wannan umarni ne ko ba umarni ba ne na'am kuma umumi ne ko ba umumi ba ne fasadu yanzu duk wanda ya je aikin haji sai ya tafi farauta Allah cewa in kun gama aikin haji wa idza halaltum fasadu yanzu ka tambayi da halalin da ya dawo ya je farauta da aka da ya gama aikin hajin sa asalin kaga lafazin al'umum baqawul umum ala al'umum amma menene hukuncin yin farauta kafin aikin haji wajibi ne yin farauta kafin mutum ya shiga aikin hajji wajibi ne to kenan ana magana ga 'yan farauta yanzu sun yi harama sun yi niyya an hana su su ci gaba da farauta bayan sun gama aikin hajji aka ce su ci gaba da farauta su da haka amma asalin umarnin zaka ga lafazin al'umum amma kuma ana nufin khusus wal aslu baqa'u hukumun nas hatta yarida an-nas asali kuma baƙa'u hukumin nas wato tabbatar da hukuncin nassi hatta ya rida nasiku har sai in an samu abin da ya shafa wannan nassi ina fata an gane asali idan nassi ya zo to shine ainihin wato a tabbatar da hukuncin da ke cikin wannan nassin har sai in an samu wani hukunci da ya nuna wannan nassin fa an shafe shi don an samu nassin da ya shafa wannan shi kenan ولأجل هذه القاعدة سبيل وأن القاعدة كان استصحاب حجة كان الاستصحاب حجة وأن يسا أكي يوم حجة الاستصحاب وما يبنى على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل wato abin duk da aka gina shi akan wannan ka'idar la yudalabu ba a neman sa bil dalili da dalili ba a neman sa da dalili fa innahu mustanidun lil istishab domin an jingina shi ne da ka'idar al istishab kama annal mudda'a alaihi fi babi da'awa kaman yanda al mudda'a alaihi wanda aka kai ƙara kotu a babun kai ƙara to wanda aka kai ƙara la yudalabu bi hujjatin ba a cewa ya kawo hujja ala bara'ati zimmati saboda kubutar abun a wuyansa an gane kai ka zo ka kai shi ƙara ka ce ana bin sa ana kana bin sa kuɗi asali shine ba abun to yanzu kai da kace kana bin sa kai za a nema da hujja shi ba za shi asalin sa bari ne kukutacce ne ba abun shi sa ka kai mutum kara kotu asalin sa ba mai laifi bane yanzu kai da ka kai shi kara kai za ka kawo dalilan da za su taimaka akan cewa eh mai laifin yanzu ba za a dinga cewa to kai ka kare kanka ba ba kai ba ka kare kanka akan ba kai ba ka kare a'a sai dai shi wanda ya ce kayi ya dinga kawo dalilan kayi shi yasa ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara duk lokacin da kaji shedu ana neman sheda to wanda ya kawo ƙara shi yake cewa ya kawo sheda balil qawlu fil inkar qawluhu bi yamini an gane ko bisa wancan ka'ida kenan la yuqalabu bi hujjatin ala bara'ati dimmati ba za a ce ka hujja ba saboda asali babu wannan nauyin a wuyan balil qawlu fil inkar inda zai yi magana shine inda yayi inkari to inda yayi inkari sai qawluhu bi yamini sai ya kawo sai yayi magana kuma da rantsuwa misali kace kana bin sa kudi sai aka ce kawo shaida cewa kana bin sa kudi sai ka gaza gabatar da hujja ko shaida to yanzu a nan shi sai a ce to kai baka baya binka kudi sai ka ce ala gafarta malam ni baya bi na kudi sai a ce rantse in ya rantse shi kina ce tafi ka ce kun gane yawwa yanzu shi ba wata hujja to kawo dalilai da hujjojin baya binka a ai asali dama shine ba ba abun shine asali yanzu shi wanda ya yi da aure na binka kudi shi zai kawo hujja in ya kasa kawo hujja kai kawai abinda za a ce ran ɗaya baya abin ka in ka rantsa shi ke ya ce tashi ka tafi an gane ko to insha Allah shi ma sai mu tsaya a wannan baiti na 18 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk